إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta fata ga Allah mai sarki mai kowa mai komai da ya rayu da mu ya kama wannan safiya mai albarka ta alhamis wacce take daidai da biyar ga wata na lulqa'ada hijira na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida kuma ta daidai da ashirin da uku ga wata na afrilu miladiya na dubu biyu da ashirin da shida domin fara karatu a kan littafin تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم yau za mu ɗanyi magana a kan shi ma rubutun littafin da kuma littafin don Allah ya kai wani satin kuma sai mu shiga cikin littafin insha Allah wannan littafi da muka ce za yi na talkisu sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne da ya kawo mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta wanda marubucin littafin sanannen malami ne wanda sunansa Muhammad Nasiruddin al-Albani Muhammad Nasir al-Albani wannan sunan na san sanannen suna ne a mutane musamman ga waɗanda suke bibiyar karatu ta za ka kusa kan ana cewa ga wani hadisi mana albani ya ce ya inganta shi kansa wannan sunan albani din ya shahara sosai a wannan ƙasa saboda dalilin malam muhammad awwal albani zaria wannan sun tana yi kansa wannan shi malami muhammad nasir dina albani an haife shi a shekara ta 1333 bayan hijira wacce ta ke ta yi daidai da shekara ta 1914 1914 ke da aka haife shi an haife shi ne a ƙasar albania albania din sunan ƙasa ne ƙasar albania ƙasar albania sunan ƙasa ce amma dai ƙaramar ƙasa ce a europe tun yana ɗan ƙarami mahaifinsa ya yi hijira da shi sau da wasu matsaloli da aka samu ya yi hijira da shi zuwa sham syria suka tafi sham tun yana ɗan ƙarami a can ya girma ya zauna ya yi karatu ya fara sana'ar gyaran agogo asali wani ita ce sana'arsa daga nan sai ya koma ya shiga kuma da dangane cikin harkar ilimi wanda ya yi ilimi a gaban malama amma shi bai yi ilimi na zamani haka na jami'a ba kamar da ake yi ya yi karatunsa ne a salo na karatun zauri ba a irin wani ya karatun shi to daga nan kuma ya koma ilimin hadisi ya kware a bangaren ilimin hadisi tantance waya ta inganta ko ba ta inganta ba da ilimin rijal da duk wani ji abin da ya shafi hadisi akan wannan ya shahara a kansu wanda ya rubuta littattafai da yawa akan wannan silsilatul ahadisi sahiha silsilatul ahadisi da'ifa wa al-dalil a bangaren hadisi kenan sannan manya-manyan kutubul hadisi irin su sunan abu dawo tirmizi riya musu da khiriji ya yi wasu littattafan kuma sharhi irin su asirinta fahawiya ya mata sharhi sosai yana da kuma littattafai da yawa kamar shi wanda littafin da yake hannun musafatu salatin nabi sa akamul jana'iz sa adab musafa da sauransu wanda aƙida shi wannan malami aƙida sahili ahlus sunna ne a salafi yana bin manhajin ahlus sunna ahlus sunna ma kuma yana bin manhajin salafiyya da ake nufi da manhajin salafiya shine wasu mutane ne waɗanda suka ware suka ce za su yi addini a bisa yadda magabata su yi ma'ana ba ƙungiya ba ce ba ƙungiya ba ce ba domin salafiya da yawa mutane ba su fahimci salafiya ba da can dan farko farkon fara da'awata a Najeriya za ta ana yan salafiya ai wasu ne masu zafin tsiya haka ake kiran su a ce yan salafiya wasu ne masu zafi na taba jin wani ma wani wani malamin izala ana tambaye sa suwa yan salafiya yake kai yan salafiya na wasu yara ne masu tsarin gidan masu zafin tsiya to gaskiya kuskuren fahimta ne domin ita kalmar salaf din abin da take nufi shine magabaci abin da ya gabata salafi ne abin da ya gabata kamar da qur'ani ya amfani da ita illa ma qad salafa sai abin da ya gabata waɗanda suke jingina kansu ga salafiya shine waɗanda suke cewa za su yi addinin su irin yadda magabata suke suwa magabata su ne manzon Allah da sahabbansa da mabiyansu da kuma mabiyansu su ake kira salaf wanda ya ce zai yi addini irin nasu zai kwaikwayi rayuwarsu shi ne sai kaga ana kiransu a salaf wannan shi ma nasiruddin albani yana bin wannan manhajin ne kuma yana cikin malamai da suka yada wannan manhajin sosai yake amfani da su wannan za ku gaskiya ma malam nasu mara albani na zaria a najeriya yana cikin malaman da suka suka tasirantu da da'awar wannan shi malamin ya tasirantu da shi sosai wannan ya sanya ma har ake masa lakabi da albani din wanda shi ma malam albani zaria ya yaɗa da'awar salafiya sosai a najeriya yana cikin malamai da suke suke suke amfani da kalmar sosai akwai malaman da ba su amfani da kalmar amma kuma manhajin salafiya suke bi amma ba za ka ji suna ambata salafiya salafiya ba to amma shi malam albani yana cikin malamai da suka yi sosai da shi ma malam albani wannan nasiruddin albani musamman a babban littafin na sifatu salati nabi ya yi wannan bayanin sosai malami ne da yake bin manhajin salafiya sannan mazhaba wace mazhaba yake bi domin kamar da muka sani a musulunci akwai mazahib guda hudu wanda suka shahara amma sun kuda ma waɗannan guda hudu sun fi shahara hanafiya malikiya shafi'a da kuma hambaliya malama za ka ga da dama wani malamin za ka ga an ce shafi'iya ne kamar imamun nawawi an shafi'i ne wani a ce maka hambaliya yake yi kamar shakul islam bin tamiya yana bin manhajin imam ahmad bin hambali da sauransu to himala albani me mazhaba sa kamar yadda ya ambata shi ba shi da mazhaba ba shi da mazhaba shi kawai ma sah ma sah dalilu ne manhajin malaman hadisi ne kawai abin da dalili ya tabbatar to shi za su yi ta yi mutum ya ce to me bambancin su eh da akwai bambanci wanda yake bin mazhaba ya rike mazhaba gam gam to akwai lokacin da za ka iya kawo masa hadisi ma ya ce a su mazhaba su ba haka ce misali yanzu misali wanda yake bin malikiya idan ya manta ya sha ruwa da azumi to a malikiya sai ya raba wannan azumi amma haka hadisi ya ce ba haka hadisi ya ce hadisi ya ce duk wanda ya ci ko ya sha da gangan Allah ne ya ce da ke sha da shi to irin waɗannan akwai malaman a masu a mantuwa yau mantuwa a bisa mantuwa mutum ya sha a mantuwa to kaga to a hadisi cewa ai Allah ne ce da sha da shi ci gaba da azumi amma malikiya sai ya raba wannan azumi ko da ya manta to zai kame suka ce kuma bayan sallah sai ne sai ya rama shi to wannan shine irin wannan gaga su waɗanda suka rike mazahib to shi ya ce baya ko kowace mazhaba shi ne kawai wanda dalilin ta yafi karfi shi zai misali in aka ce ga wata matsala malikiya ta ce kaza hanafiya ta ce kaza shafiya ta ce kaza to zai duba wanne ne yafi karfin dalili sai ya bi wannan shine manhajin da wasu malaman suke bi malaman hadisi kenan to shi ma mala albani irin wannan manhajin yake bi kamar ya ambata a babban littafin nashi na sifatu salati nabi sannan yayi aiki ya karantarwa mala albani ya karantarwa a jami'a ta jami'atul islam da ke madina ya yi laccar a wannan makarantar wanda da karshe kuma ya wannan ya batta sannan ya yi ya rasu a shekara ta 1999 ya rasu yanzu shekara ashirin da bakwai kenan da rasuwarsa wanda ya zanto malami ne babba yana cikin malaman hadisi kai ma shan bin baz ma yana yabo a kansa yake cewa shi dai idansa bai nuna masa wani babban malami a malamin hadisi kamar nasiruddin albani ba malamai da yawa sun yabo a kansa akan wannan wanda ya samu matsayin a yanzu hadisi kamar yadda aka ce maka bukari da muslim suka rawaito shi to aka ce maka ga wani hadisi ma da albani ya inganta sai ka ji ka samu nutsuwa a kan shi duk duniyar musulunci ta yi amince da shi ta amince da iliminsa a wannan bangaren bangaren hadisi duk malama sun sallama masa wanda shi ne nasiru bin albani na to shi wannan littafi na sifatu salati nabi littafi ne da a wancan babban littafin yake cewa abin da yasa ya rubuta shi ne yayi dubi ya ga kaf cikin malama babu wanda ya rubuta tun kahowa ba wanda ya rubuta littafi su kutum kawai yanda manzon Allah ya yi sallah ba a rubuta ba su malama sai dai a cikin littattafan su na fito sai su dan ware wani dan babi sai su rubuta wasu abubuwa da suka shafi yadda manzon Allah ya sallah amma a kawo sallar daga farkon ta har karshen ta babu malamin da yake wannan dalilin ya sanya yayi wannan aiki ya rubuta shi babban littafi ne to bayan ya rubuta wannan babban littafin kuma sai ya zanto sai ya ga waɗanda su karta sai manyan sai ɗaliban ilimin manya wanda ya sanya ya ce sai ya rage shi da ya rage shi mai da tsaka tsaki shi wancan ba amma buga shi ba sai ya rubuta shi tsaka tsakiya wanda shi ne za ka ga ana karanta da shi sosai a cikin masallatai bayan wannan kuma sai wasu ɗaliban suka ba shi shawara a kan ya za a yi kuma ya sake rage shi domin ɗalibai 'yan firamare masu hadda to shi ne sai ya ware sai ya rubuta wannan talhis ɗin shi wannan iya zalla sallar kawai ya karanta shi wancan babban in ya ce maka manzo Allah yana kaza to sai ya kawo maka hadisai biyu akan wannan idan ya zo kun wata wata addu'a haka to sai ya kawo addu'o'in da ake a gun gaba daya misali tasbihi na sallah tasbihi ake a ruku ko sujjada to bayan subhana rabbiyal a'la sai kuma ya kara kara kuma ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya kawo maka irin subuhun qudusu rabbul malaikatu sai kawo kusan guda biyar to ya bude littafin sosai amma anan sai ya taƙaice su kowace kowane bangare sai ya maka abu guda ɗaya domin kawai koyo ne ya yi shi ya yi ne don koyo don koyar da ɗalibai to wannan shine littafin tarhis ma'ana tarhis shine shine reraya aka rere aka rere aka ajiye wasu abubuwa yau ko samari shine na'am shine ya wannan ɗansa akan sifiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon ta har ƙarshe yadda manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam yana da matukar muhimmanci mutum ya koyi shi yana da muhimmanci domin kamar yadda muka karanta a halali a halali yace ita sallah fa hiya a'lamul ibadat ita ce mafi girman ibada ita ce ibada mafi kololuwa a musulunci wani tabi yake cewa ya zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai san wani abu guda daya da sahabbai duka suka hada akan shi cewa duk wanda ya bar shi ya bar musulunci yake sai sallah ita kadai ce ko azumi mutum yace ba zai yi ba zakka mutum yace ba zai yi ba aikin hajji ba zai yi ba ya yarda wajibi ne amma ba zai yi ba sahabbai ba sa ganin ya zama kafiri amma sahabbai suna ganin ko da mutum ya yarda da sallah amma baya yi suka ce a gunsu duk sun yi ittifaki akan wannan ya ya bar musulunci kun ga ashe abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah umarni yace sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah ce ku yi sallah yadda kun ga ina yi manzon Allah saboda muhimmancin sallah sai da ya hau kan mumbari ya koya sahabbai sallah bayan ya gama sai ya ce na haka ne li ta'lamu salati dan ku san ya nake sallah kuma ku koyi kun ashe koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada musamman ma sallah yana da matuƙar muhimmanci idan da mutum ya bibiyi wannan littafin daga farkon sa har karshen sa yayi aiki da abin da ke ciki to insha Allah ya iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya iya sallar manzon Allah yana tasiri sosai a rayuwa yana canja rayuwar mutum yadda baya tsammani ko wani abu mutum yake yake yake ya kasa dainawa inda yana kwatanta yin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah za ga tasirin hakan a cikin rayuwarsa zai ga insha Allah zai iya barin wannan abin da ya gar ubangiji dole littafi ne ne mai matukar muhimmanci da ya kamata mu wannan bayan wannan insha Allah wani satin sai mu shiga cikin littafin insha Allah makaratun mu kuma da kamar yadda waɗanda suke zuwa masallaci can da muke sallah karatun mu muna rikodin nashi bidiyo da shi ma wannan insha Allah za mu ci gaba da yi wancan ba ba saboda lokacin da muka fara rikodin din mun riga mun yi nisa a cikin littafin yanzu wannan insha Allah shi ma bidiyo za mu rinka rikodin nashi domin ajiya domin an ce ajiya maganin wata rana domin za a ga yanzu in ka aka yi karatu yanzu yanzu misali shek babu abubakar mahmud bin ya rasu tun shekara talatin da wani abu musulunci amma har yanzu akwai karatunsa da ake amfana su malam jafar ya rasu shekara kusan sha tara ne ke shi ma akwai karatunsa da ake amfana to ajiye karatu yana da matukar muhimmanci maimakon a yi sha iska aka ajiye sai ga wata rana an amfana amfani shi da to insha Allah daga wani satin za mu fara karatu kuma duk ko da in bidiyo ne za mu yi ya sama matalagan matalagan ba sa da suna da inda suka ajiye shi ana ajiye wanda aka ajiye bai bidiyo cika odi bai cika kamar da wayar mutum ba lokacin da ke kada kawai shi ne sai ya ana sai ajiye wani da sai ya san kane yiwuwa da gaskiya insha Allah Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya ba mu ikon ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta Amin.
subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shi da insha Allah ba mu san insha Allah insha Allah ba mu san